وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال متى يو إشرنغ وتن جماد الآخرة haka ne ko? 20 ga watan jama'a al'akhira shekara 1447 hijira ta manzan tsira annab muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da sha ɗaya ga watan sha biyu shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na hikbatun min tarih wallafar الشيخ عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله تعالى يوم إذا ما أمنت با درس منكر شيء هر يزدي منا بياني أتكن المبحث الخامس المآخذ التي أخذت على عثمان رضي الله تعالى عنه تهمته مي لأن تأداسك وسيدنا عثمان الله كرم سيرده lokacin da suka kashe shi wanda malam ya kawo mana kusan tuhuma-tuhuma guda goma sha uku a dunkule sannan ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ya fara bayani a kansu yanzu muna kan gaba ta farko ne shine tauliyatu a ƙaribihi sun tuhumi usman ɗan affan allah ƙara masa yarda cewa ya shugabantar da makusantansa a lokacin da yake khalifanci wanda malam ya yi bayanai masu tsayi ƙarƙashin wannan ya nuna kama usman akan wannan daga ciki ya ce lallai sayyidina usman ya naɗa mutum biyar ne kaɗai daga cikin danginsa kuma ya tabbata manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma dai daga cikin ƙabilar sayyidina usman ɗan banu umayya ya naɗa mutum biyar a lokacin a da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake jagoranci sannan bayan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sayyidina abubakar sayyidina umar dukkanin su Allah ƙara musu yarda su ma sun nada daga cikin wannan kabila ta banu umayya sannan malam ya kawo mana adadin da ba banu umayya ba wanda ba su da alaka da sayyidina usman wanda shi sayyidina usman din kuma ya nada su wajen mutum goma sha wani abu wannan zai nuna maka irin adalcin da ya a kansa sannan malam ya yi bayani game da cewa sai da usman har yanzu ba lokaci guda ya naɗa waɗancan mutum biyar ba a naɗa wani ne a cire shi a sa wani a haka aka samar da mutum biyar da ƙarshe mala ya ce dukkanin wanda zai zargi sayyidina usman imadi ya kasance ahlu sunna ko ya kasance ɗan shi'a idan ɗan shi'a ne daga cikin amsar da za ka iya bashi akan wannan tuhuma tasa shine idan ka ce sayyidina usman ya naɗa danginsa to ai wanda kake da itiqadin ma'sumi ne imami ne ma'sumi sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda shi ma nada nasa dangi daga ciki ya nada ƴaƴan baffan sa Abbas ibn Abdul Muttalib guda hudu wanda dan mun kawo satin da ya gabata ko ya nada dan gidan a yar uwarsa sannan ya nada agolansa duk a matsayin shugabanni waɗanda suke jagororin musulmi kuma babu wani musulmi da ya tashi yayi bore ce bai yadda da wannan nadi na sayyidina Ali ba Allah ƙara masa yarda idan kuma ahlus sunna ne to wannan za ka iya bashi ɗaya daga cikin amsoshin nan guda biyu abu na farko za ka iya ce masa shin sayyidina Usman dan Affan waɗannan mutane da ya naɗa su ya naɗa su ne dan cancantar su ko kuma dan yana tsoron su sannan abu na biyu a matsayin ka na ahlus sunna daga cikin wanda ya kamata ka fi masa mafi kyawun zato gaba ɗaya mutane akwai mutane irin sayyidina Usman dan Affan Allah ƙara masa yarda saboda Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake su ya wanke su tun a duniya an ba su aljanna haka duk wani abin da zai zo ya gangaro daga gare su kamata ya ka dube shi kyakkyawar duba kai kuma kai kuma masa kyakkyawar fassara to malam sai ce yanzu za mu kalli waɗannan mutane guda biyar da sayyidina Uthman ya naɗa su a matsayin jagorori da ake zargin su a kansu waɗannan mutane biyar meye mawkif nasu menene mutane wanne irin kallo ake musu ya fara daga kan ma'awiya dan abi safiyan wanda mun karanta ya satin da ya gabata mun ji waye ma'awiya a takaice da irin adalcinsa da irin yadda mutane suke son sa da irin yadda ya cancanta ya zama khalifa na musulmi Allah ya kara masa yarda yanzu mu tashi kan mutum na biyu ne ina ji ko mala yace afsani mutum na biyu shine abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh shine abdullahi dan sa'ad dan abu sarh Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda mala yace kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutum mai suna abdullah ibn sa'ad ya kasance daga cikin sahabban annabi ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sun martadda an dinillahi tabaraka wa ta'ala daga baya sai ya yi ridda ya bar addinin allah maɗaukakin sarki sun ba da zalika ta ba ilallahi jalla wa'ala daga baya bayan riddarsa sai kuma ya tuba ya yi nadama ya dawo zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wara aliyu ba don ya jaddada ya sake mu baya a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ƙala usmanu sai sai na usman ɗan affan Allah ƙara masa yarda ya ce ya rasulallah ya manzan Allah bayi'uhu ga abdullahi ya zo yi masa mu baya a mana kada ku manta na ba ku labarinsa a baya lokacin da ya zo garin madina yana cikin mutanen da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba da shela cewa duk inda aka gansu a kashe su amul fathi lokacin da aka yi buɗe maka shekarar da aka buɗe maka yana ciki to shi sai gudu gidan sayyidina usman domin sayyidina usman dan uwansa ne na jini sai gudu ya buya a can saboda haka ya ga wa sayyidina usman cewa ya zo ne don ya tuba ga Allah subhanahu wataala sayyidina Usman ya dauke shi bayan ya lullube fuskarsa yadda ba za a gane shi ba dan ne kamar yadda na ga muku cewa da ya fita a fili mutane sun ga fuskarsa za su rabu da shi za a kaddamar masa ne tunda umarnin manzon Allah ne a kansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda haka sai suka je wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bayan sun je wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai sayyidina Usman ya ce ya rasulullah wannan abdullahi ne ya zo zuwa gare ka yana mai tuba ga Allah a yi masa mubaya'a to me ya faru fa innahu a ta'iban sayyidina usman sai ya rasulullah ya zo ne yana mai tuba falam yubayi'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karan farko bai masa mubaya'a ba yayi shiru bai ce komai ba bai kuma ba wa sayyidina usman amsa ba bai kuma miƙa hannunsa don wannan mutum ya mai mubaya ba sun makallaman nabiya sallallahu alaihi wasallama saniyata sannan sai sayyidina usman ya ƙara maimaita maganarsa wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya rasula wannan abdullahi ne ya zo zuwa gare ka don ya tuba ga allah maɗaukakin sarki akan abin da ya a baya wasalisa annabi bai ƙara ba shi dama ba sai da sayyidina usman ya maimaita maganarsa sau uku sai da ya sau uku dan ka'ida ɗan uwa dan mutumin da ya radda mai hukuncin sa kisa to ashe kun ga shi yanzu akwai hukuncin kisa a kansa yazo ya nemi annabi ya masa mubaya'a annabi ya shiru ya nemi nabi annabi ya masa mubaya'a annabi ya ƙara shiru har na uku annabi ya shiru ana uku ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sayyidina Usman ya matsa فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فبايعه sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mika hannunsa mai albarka sai ya masa mubaya'a mazanci ya kare ba shikenan yanzu duk abin da ya a baya ya wuce duk wani laifi da ya tafka a baya yanzu an gafarta masa tunda manzo Allah ya masa mubaya'a an karɓi tubansa kenan ko shikenan malai ce faraja amma kana alaihi saboda haka wannan sahabi mai suna abdullahi dan sa'ad dan abi sarh sai ya koma kan ɗabi'u da tadu kamar yadda aka san shi a baya na musulunci da kyautata aikinsa wata ba ilallahi tabaraka wa ta'ala ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa kana min khairil wulati bala ce balma yana daga cikin mafi alkairin jagorori da ya jagoranci musulmi wa huwa allazi fataha ifriqiya shine ma mutumin da ya buɗe nan afirka na aka ce afirka a wancan lokaci ana nufin afirka ta fara fata larabawa banda munan bakaki na fata an fahimta yawa can su tunis su morocco da sauransu ake nufi to su shine fara shigowa nan afirka ya ci afirka da yaƙi kuma ya shigo da addinin musulunci kaga ya yi aiki yawa ƙalabiyar nasa game da shi wannan sahabi ya ce lam ya ta'adda bai ƙara yin ta'addanci ba bai ƙara wuce gona da iyaka ba bayan ya dawo ya tuba ga Allah maɗaukakin sarki a wajen annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi wala fa'ala ma yunqamu alaihi ba'da an aslama amal fathi sannan bai ƙara aikata abin da za a yi masa uquba ba ko za a zarge shi a kansa bayan ya musulunta a shekarar da aka fatu makka ba wa kana ahada uqala'ir rijal mala yace malan zabi yace wannan mutumi abdullahi bin abi sarh ya kasance ɗaya daga cikin mafiya hankalin mutane mutum ne mai zaka'i da kaifin hankali ana faɗar hankalinsa wa ajwadihim sannan ɗaya ne daga cikin mafi kyautar mutane yana da kyauta sosai da sosai wannan magana imam zabi ya faɗe ta a cikin siyar nasa a cikin majalladi na uku shafi na talatin da hudu مالت والفتوحات الكثيرة في إفريقيا كلها كانت على يده رضي الله تعالى عنه مالت دكا نمبو نبو نما دا أكي ننان أفريكا شن غرورو أفريكا دا أكي دا ياكي دا شغر مسو دا الدين المسلنتي مالت دكا ننسو سنكسن تي كركشن جا غورنسن سأبن يا فارني أهننسا الله من أكين سركيات آرام سير دا تو ونشيني عبد الله ابن سعد ibn abi sarh wanda sayyidina usman ya dauka ya bashi jagoranci yanzu kun ga abin suka a tattare da shi kun ga abin zargi dan an bashi dan an bashi mukami babu wani abin zargi ina fata an fahimta to sai na uku na uku shine sa'id ibn al-as sa'id ibn al-as shine na uku shi ma dan uwan sayyidina usman ne da ya bashi mukami ko ya bashi jagoranci to shi sa'id ya kasance kana mala yace kana min khiyari ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'id ya kasance ɗaya ne daga cikin zaɓaɓɓun sahabban manzon Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hatta qala zahabi anhu har ma ta kai imamu zahabi Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya faɗa game da shi lokacin da yake tarzamarsa yace kana amiran sharifan jawadan mamduhan حليما وقورا ذا حزم وأقل يسله للخلافة wannan shine wasa shi din Imam Zahabi Allah ya masa rahama yace kana amiran shi Sa'ad Sa'id ya kasance amiran shugaba ne jagora ne sharifan babban mutum ne mai girma jawadan sannan ga kyauta ga budaddan hannu mamduhan abin yabo ne ga kowa kowa yana yabansa sannan haliman mai juriya ne da kaura kai wa mai nutsuwa ne za hazmin ma'abucin azama ne aka ce mutum ma'abucin azama mai kokari kenan duk abin da ya taso baya daukarsa da wasa da gaske yake daukarsa ya aiwatar da shi kaga irin waɗannan su ake bukata a me jagoranci wa aqalin sannan ma'abucin hankali ne da tunani sai malai ce ya suluhu lil khilafati lallai fa ya dace da shugabanci irin wannan ko shakka babu ya dace da jagoranci wannan shi ma imamu zahabi ya kawo shi a cikin siyar nasa siyar alamin nubala nasa a cikin mujalladi na uku shafi na 445 wannan mutum na nawa kenan mutum na uku kenan ko to shi ma wannan kunga shi ne ɗan kaɗan daga cikin abin da ya shafe shi babu wani abu da ka ji na rashin kyautawa ko rashin cancantar ɗaukan mulki a bashi cancanta yawwa arrabi'u mutum na hudu daga cikin yan uwan sayyidina usman da ya ba su jagoranci abdullahi ibnu amir ibnu quraiz shine abdullahi dan amir dan quraiz malaka huwa allazi fataha bilad kisra wannan sahabi shine ya bude garin kisra haka ce kisra ina kenan farisa ko yawwa wa khurasan da garin khurasan wanta had daulatu farisa fi zamani usman ala yadihi mala yace kawo ƙarshen daular farisa a lokacin sayyidina usman ta kasance a hannun wannan mutumi mai suna abdullahi bin amir ibn quraiz ka san sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda shi ya fara daura azamar yakar farisawa ko sayyidina umar ya zo ya me ya dora kuma ya ci karfin su ya ci karfin su lokacin sayyidina usman kuma aka gama da su gaba daya ina fata an fahimta lokacin da aka gama da su gaba daya aka kakkabe ragowar burbushin su da ya rage an yi wannan ne a zamanin sayyidina usman dan affan Allah ƙara masa yarda kuma ƴan uwa abin ya faru ne ƙarƙashin jagorancin Abdullahi ibn Amir ibn Quraiz shi wannan sabi da muke magana a kansa mala yace wa fataha Sajistan wa Karman wa ghayrahuma min albilad shine dai kuma wanda ya jagoranci wajen bude Sajistan yayi jagoranci wajen bude Karman da wasunsu daga cikin garuruwa da aka bude aka shigar da musulunci ciki قال عنه الذهبي شي ما ده امام الذهبي ya faɗa game da shi yace kana min kibari muluki arabi ya kasance daga cikin manyan jagororin larabawa da larabawa suke buga misali da shi da irinsa wa shuja'anihim ba jagorancin kaɗai ba ya kasance daga cikin jarumai shine shuja'an wanda yake jarumi ya kasance daga cikin jarumansu wa ajwadihim ya kasance kuma wa ajwadihim da kuma mafiya kyautarsu shi ba yana ɗaya daga cikin mutanen da ake buga misali wajen kyautarsa haka imamu zahabi ya faɗa a kansa imamu zahabi ya faɗi wannan ne a cikin sirar nasa mujalladi na uku shafi na ashirin da ɗaya sai na biyar na biyar daga cikin yan uwan sayyidina usman allah ƙara masa yarda wanda shine na ƙarshe ko yawwa daga cikin wanda ya ba su jagoranci yanzu kan mu faɗi wannan na biyar ɗin daga na farko ma'auya ibn abi safiyan Allah ƙara masa yarda zuwa na hudu abdullahi bin amir ibn kurais da Allah ku duba ɗan takaitaccen tarihin da malam ya bayar a kansu kun ji wani abu na suka kun ji wani abu na tir da Allah wadai game da su yawwa to saura na biyar din shine alwalid ibn uqba walid dan uqba shine walidu dan uqba dan abi mu'ay walidu ibn uqba ibn abi mu'aytin shi uqbat ibn abi mu'aytin ɗaya ne daga cikin sanadid quraish manya manyan jagororin kafiran quraishawa da suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka cutar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma Allah ya fitar da Allah ya fitar da sahabi daga daga jikinsa ina fata an fahimta yawa zukira inda sha'abi habibu ibn maslama wata rana imamu sha'abi Allah ya masa rama yana zaune sai ake ambatar labarin wani mai suna habibu dan maslama ɗaya daga cikin jagororin musulmi wa jihaduhu ake ambatar irin jihadin da ya yi da gwagwarmaya da yi wa ma kana min fut da gwagwarmaya da ya wajen shigar da addinin musulunci garuruwa da dama daga cikin garuruwan da ba musulunci a cikinsu faƙala sai imamu sha'abi ya ce lau adaraktumul walida wa ghazwahu wa imaratahu sai imamu shabi ce ina ma kun riski a alwalida yana nufin wannan walidin da muke labari a kansa ibn uquba yace ina ma kun riski lokacinsa kun riski irin yaƙoƙi da yayi kun riski irin jagorancin da yayi ai da ba za ku zo gaba na kuna yaban wannan abin nan ba abin nan yake da suna habibi ne maslama da ba za ku zo gabana kuna yaba su ma'ana imamu sha'abi yabo yayi mai kyau akan wa akan walid ibn uqba wa qad baqiya al-walid fi uqbata abin uqba amiran ala al-kufa khamsa sinina shi walid dan uqba ya wanzu a matsayin gwamnan kufa har shekara biyar ai kun tuno kufan da muka bada labari akan ta ko waccan kufar garin nan da ba sa yarda da wani gwamna guda ɗaya duk wanda ya je sai sun masa shigantaka duk wanda ya je sai sun cutar da shi tun daga kan sa'ad dan abi waqas haka ne to shi sai da ya shekara biyar a cikin su duk da wannan tsiyar tasu laisa ala baitihi babun tsawon shekara biyar din nan kuma dai a garin kufa gidansa ba shi da kofa ba kofa a gidansa saboda adalci me dalili bala ya ce mai yuriduhu ya ati wa yukallimuhu saboda duk wanda yake bukatarsa a matsayinsa na gwamna kawai ya zo ya rabka sallama ya fito ya sarare shi ya biya masa bukatarsa ɗan uwan fahimta da kyau kun ga irin adalcin mutanen da kenan gidansa babu kofa gidansa ba kofa in ka zo kawai sallama za ka yi gwamna ya fito ku tattauna ya tafi saboda ya yarda ya yarda ya yi adalcin da bai kamata ya rinka ɓoye kansa ba to shi sa a fili yake gidansa a fili yake baya shakka kowa baya tsoron kowa kowa ya zo kawai kowa ya zo ya kawo bukatarsa mala ya ce wa kanan nasu yuhibbunahu duk da wannan tsiyar ta mutanen kufa sun kasance suna son sa walakinnahum ahlul kufati mala ya ce sai dai kuma kada ku manta mutanen kufa ne su dai waɗannan mutanen da yake rayuwa a cikin su mutanen kufa ne kama yuqalu kama yadda aka faɗa dai وقد نقيم على الوليد ابن عقبة أمران اثنان ما لتي تو sai dai bayan yabo da ake masa sai dai kuma abinda ake tunani ake zargi akan shi Walid ibn Uqba al'amara ne guda biyu za ku ji su insha Allah ta'ala al'awwal al'amari na farko qalu masu zargin suka ce nazala fihi qaulullahi tabaraka wa ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya sauka ne game da sha'anin shi walidu wacce aya ce shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina suka ce wannan ayar ta sauka ne akan walid Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in ja a kun fasikun idan fasiki ya zo muku bi na ba'in da wani labari fata bayyanu to ku yi bincike ku tabbatar da labarin da ya zo muku da shi daidai ne ko ba daidai ba ne gaske ne ko ba gaske ba ne me dalili sai Allah maɗaukin sarki ce an tusibu qauman bi jahalatin dan kak ku je ku afki cikin rashin sani ku afka musu ku cutar da su fatusbihu sai ku wayi gari alama fa'altum nadimina kuna masu nadama akan abin da kuka aikata musu to sai malamai sai da yawa daga cikin malamin tafsiri sun tafi akan cewa wannan ayar ta sauka ne fi sha'anihi a cikin sha'aninsa shi walid dan uquba za ku ji abin da ya faru insha Allah ta'ala malai yace alal mashhuri fi kutubit tafsir abin da yake shahararre yafi bazuwa yafi yaduwa a cikin littattafan tafsiri أن هذه الآية حقيقة وأن آير نزلت عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن أقبى ليجبي صدقات بني المصطلق تاسوكا أكن شي وليد أن أقبى lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya aike shi don ya tattaro zakkar banul mustalik akwai ƙabilu na laraba da ake ce musu banul mustalik wanda sirkan manzan Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana auren yar jagoransu shine mai suna harif ibn abi birar harif ibn abi birar shine jagoransu wato abin da ya faru shine shi harif lokacin da ya ga kabilin larabawa suna ta koma zuwa ga addinin musulunci shi kuma sai ya ga ba zai iya ba saboda ka sai tanadi yayi shiri yayi kimtsi zai to garin madina dan yakar manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ko shi ko annabi kawai shi ba zai iya miƙa kai boriya ba ba zai iya bada kai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu labarin tawwasa tun kafin ya karasu sai annabi ya fito daga garin madina da tasirin dinar ya toye sare shi sai suka haɗu a wani waje da ake ce masa muraisi wajen wani ruwa ne to anan aka haɗu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tare shi kuma aka gabza sai kasance yakin ma ya zo da sauki cikin kankanin lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gama da su saboda haka an kama bayi maza da mata an kuma ɗebi ganima da yawa daga cikin gani daga cikin bayi da aka kama akwai yar shi wannan jagora nasu Harith ibn Abi Dhirar ita ce mai suna Juwairiya bintul Harith ai kowa ya san ta ko matar manzon Allah ce tsira da aminci tsara tabbata a gare to yar gidan wannan Harith din ce jagoran Banil Mustalik anan aka kama ta lokacin da aka zo ana raba bayi da kuyangi wannan kai ɗebi kaza kai ɗebi annabi ya raba bayi gaba ɗaya sai kasance juwairiya ta faɗo raban sabit ibn qais ibn shammas ɗaya daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine sahabin nan mai mai babban murya ya kasance jahawariyu saut yana da murya da aya ta sauka ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tazharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum to shine sai koma gida daina fitowa saboda shi mure sa babbace in dai zai magana sai mure sa ta dar ta manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a garshe yana ta kuka sai shi ya shiga uku ya lalace ya halaka an ce in magana ka ta fita annabi ka halaka aikin ka ya ruguje sai to ai shi aikin sa ya ruguje sai koma gida ya zauna shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu labari ya sa aka kira shi sai kai baka ciki to shine ya sake to wannan sahabi sai kasance juwairiya ta faɗa rabansa da ta faɗa rabansa sai ta nemi alfarma da Allah ya sanya mata abin da ake cewa abin da ake cewa bawa mukatabi an gane aiko shine bawan da mai gidansa ya sanya masa wata diya ko fansa ya ce je ka kawo ka zan yanta ka to sai ta nemi ita ma da Allah a bata wani adadi na kuɗi ko abin da ake so ta kawo domin ta zama ita zamto ya sai ce ya yadda a gare shi tana neman agaji da taimako ya rasulullahi a taimake ni ga abin da wanda na faɗo rabansa ya sanya min na dukiya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mata babu laifi zan taimaka miki amma da sharɗi guda ɗaya ki karɓa addinin musulunci in ki karɓa addinin musulunci ni kuma zan aure ki zan kuma biya miki komai sai ce na yadda ya rasulullah shikenan annabi tsira da aminci tsara tabbata na Aisha take mada labari take cewa juwairiya mace ce da ta kai matuƙa wajen kyau duk mutumin da ya kalle ta dole sai ya juya ƙara kallanta saboda kyanta mace ce mai kyau to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai biya mata wannan diyar sai ya aure ta shi gidan labari sai ya baza a wajen sabai cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa ya aure a gidan harif to shi kenan dukkanin sauran sabai sai suka ce a'a ai akwai sauran bayi na banil musulai da suke a hannunmu wannan baffanta ne wannan wanta ne wannan kaza dinta ne sai suka ce to ta za a yi mu rike sirkan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin bayi sai duk suka yanta su gaba ɗaya sai suka yanta su saboda ita su kuma da suka haka gaba ɗaya sai suka karɓa addinin musulunci ba shi kenan ba duk sai suka musulunta to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallame su kun ga tunda a matsayin su na musulmi duk shekara za a tura musu wakili ya je ya karɓo mai zakka daga wajensu haka ne ko to shine sai aka tura musu aka tura musu wannan sahabi mai suna alwalid ibn uqba da je tattaro zakkarsu ya kawo bar ku ji abin da ya faru falamman tsalaka wajadahum qad qadimu alaihi lokacin da ya tafi zai je karɓo wannan zakka tasu su sai ya samu ƙadƙadimu alaihi su kuma sun taho inda yake ma'ana sun jira bai ƙaraso ba sai suka to don su kawo zakatta su shi kuma yana ganin sun taho da yawa da dawakai haka da sauransu fakafa sai ya tsorata waraja ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai sauri ya koma da gudu wajen manzon Allah ira da aminci tsara sabbata a gare shi kun ga bai ƙarasa wajen su ba bai san abin da ya fito da su ba ko kawai sai kuma wajen annabi wa ƙala sai ce innahum aradu qatli sai ya rasul da ir nasha so suke suka she kun ga bai haka ba haka ne sai ce da ir nasha fa ghadiba annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fushi bai ji dadi ba dan me zati alƙawari su warware alƙawarin annabi bai ji dadi ba wa arsala khalid ibn al-walid ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبت من الأمر عندما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ina Khalid ibn al-Walid ce aje a kai musu hari amma sai gaya wa Khalid cewa ya tabbatar da abin da wannan walidin ya faɗa kamin a kai musu hari ina fata an gane a yi bincike a tabbatar haka ake yan uwa duk abin da ya taso ka daina zartar da hukunci lokaci guda ɗaya dan uwa za ka yi nadama wallahi eh duk abin da ya taso in ka ji labarin da bai gama kama kanka ba kake da shakka ko kwanto a kansa ka yi bincike ka yi bincike shi sa wasu daga cikin malamai suka ce al'aslu fil ashiya shine at-tafabbut suka ce asalin komai yanzu idan ya zo maka irin labari haka suka ce to ka tsaya ka duba ka tabbatar wasu suka ce a'a ai ana yin tafabbuti ne idan wanda ya kawo maka labarin baka yadda da shi ba dan abin da Allah ya ce in ja'akum bi fasiqun amma idan wanda ba fasiki bane ba fa ka yadda da shi babu laifi dan ka yadda ina fata an gane amma dai gaskiya yan uwa abu ne da ya kamata mu lura da shi sosai duk abin da ya zo mana ko a yaro ya baka labari ko mace ta baka labari ko wani abokinka da kake shakkar labarin sai baka labari to yi kokari ka tabbatar ka bincike in ba ka ba za ka je kai abinda daga baya wallahi za ka zo kana ta kanka ko ka zo kana da na sani to annabi ya umarci Khalid dan Walid da ya tabbatar ya samu ya samu tabbas to a lokacin ne kuma sai wannan ayar ta sauka Allah madaukakin sarki saukar da wannan ayar falamma ta bayyana al'amura lokacin da suka bayyana al'amarin yadda yake ƙalu sai suka ce lamna atilin qatila suka ce ai ba mu zo nan don mu yaƙe ka ba ya khalid ba mu taho don mu yaƙe annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba wa inna ma ji ina bi sadaqatina ai mun zo ne ma don mu kawo sadaka mu sadaka mu muka tattaro muka zo don mu kawo lamma ta'akhkhara alaina rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan manzan Allah tsira da aminci ta ƙara sabbata a gare shi ya jinkiri sai muka ga ai bari mu tattaro zakar mu kawo an fahimta shi haris annabi ya umarce shi cewa ya je duk wanda suka yi imani a cikin mutanen sa ya tattaro zakka ya kawo yace zan aiko mutum a lokaci kaza ya karba annabi ya masa alƙawarin lokaci to da yazo sai ya bi duk mutanen sa da yake shine jagora su duk sai ya tattaro zakkar su gaba daya sai ya ajiye me yake jira dan aike dan sakon annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya zo ya ɗauki zakka ya kai wa annabi to har lokacin da annabi ya gaya masa ya bai zo ba shi kuma ya tabbatar manzon Allah tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ba ya saba alƙawari sai tabbatar akwai wani abu sai ce to ko annabi ya fushi da mu ne ko wani abin ne ya faru sai yake ta zargin kansa sai ce to lallai bari mu sauri mu ɗauki zakkan nan mu je mu kai kun ji abin da ya faru saboda haka ya ɗauki zakka da shi da mutanensa sun tafi shi kuma ɗan aikin annaba a lokacin da ya zo ya gansu ya juya da gudu sai ya gaya musu sai ya gaya wa annaba wannan magana cewa ya gansu sun to wallahi da kire sha so suke su kashe shi kun ga abin da ba a bake nan gaba ɗaya saboda haka Khalid ya sako Haris suka zo zan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya zo ya zubar da zakar a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi gashi a kai da aka ce ka hana zakka annabi ya ce wallahi ni ban gama kowa ba ban ga kowa daga cikin dan sakonka ba shine sai aka kirawo shi wannan walid din aka ce me ya faru kaje ka sai ce wallahi rasulullahi ne tsorata ne tsorata shine je faɗa abin da ba daidai ba kaga wannan shine an tusibu qauman min bi jahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimina idan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai sa ai bincike ba kawai cewa aje afka masa da shikenan musulmi ne mutanen kirki na gari kuma an je an kashe su amma sai ake bincike to wannan na ɗaya daga cikin abin da su suke gani cewa ai bai kamata a ɗauki mutum irin wannan a sashi ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce in ja akun fasikun bai na ba in dan me za a sashi a matsayin shugabanci ɗan uwa an fahimta ko yawwa afsani abu na biyu kalu suka ce kana yusalli al-fajr wa huwa sakaran wai shi Walid ibn Uqba ya kasance yana sallar asubahi wa huwa sakaran yana mayi yana gwamna a garin kufa sai na usman ya kashi a matsayin gwamna wai yana sallar asbahi kuma a maye a buge ya sha giya wasalla bihimul fajra ya sallaci sallar asbahi da su arba a raka'ati raka'a hudu aiki ga mai kare kake nan sun ba sallama wa kala sannan ya sallama ya juye kalle sai ce azidakum sai ƙara muku ne faƙalu lahu sai suka ce da shi suke dama ai ba mu buƙatar wani ƙari wanda maka ƙara ɗin ya isa sun ma zahabu ila usmana sannan suka tafi wajen sayyidina usman allah ƙara masa yarda washtakauhu suka kai ƙararsa suka kai kukansa fajaladahu usmanu haddal khamri sayyidina usman ya masa bulala irin bulala ta haddin wanda ya sha giya dan uwan fahimta da kyau haka labarin ya zo shin labarin ya tabbata ko bai tabbata ba bari ku ji yadda abin yake sai mala yace wa qad thabata fi sahihi muslimin anna usmana jaladahu fi hadd al-khamri mala yace tabbas hakika ya tabbata a cikin sahihi muslim cewa sayyidina usman yayi wa walidu bulalar shan giya bulala 40 wannan ya tabbata me yasa sayyidina usman ya masa bulala malin zai mana bayani amma al'amurul awwal amma al'amari na farko mai al'amari na farko shine bayanin in ja'akum fasiqun ko to ya al'amarin yake gashi nan malin zai bada amsa sai ce fa huwa al-mashhur inda ahli tafsir wannan kissa yadda kuka jira kawo muku ita da yadda malam ya ambace ta malam yace wannan shine abin da yafi shahara a wajen malaman tafsiri galibi idan ka je ka duba ibn kathirin kissa ta farko da zai kawo maka bayan wannan ayar zai kawo maka wannan kissa ne ta walid dan dan uquba haka idan ka je ka duba jami'ul bayan shi ma haka zaka gani haka in ka duba jami'ul ahkamul qur'an na imam al-qurtubi duk haka zaka gani suna kawo wannan kissar to haka abu ne da ya shahara wajen malaman tafsiri أن الوليد بن أقبى هو الذي نزلت في هذه الآية ما ليتي ونن وليد بن أقبى دن شيني وند ما لمن تفسير سيكا ون آية سوكا أكنسا ولكن لا يلزم أن يكون فاسقا ما ليتي تو إذن أكبش ما آية تسوكا أكنسا ون فبا يلزم تتشوى وليد بن أقبى للي يكسن سي فاسقي لأن الله تبارك وتعالى سبود ألا مدوككين سركي إنما أعطى حكما عاما لكل من جاء بخبر Allah maɗaukakin sarki ya ba da hukunci ne ga mamman hukunci ga dukkanin wanda ya zo da labari ba shi shi kaɗai ba ‘yan uwan fahimta dukkanin wanda ya zo da labari Allah maɗaukakin sarki ce ya iya wallazi na amanu waye baya cikin ya iya wallazi na amanu a nan wajen don mana ciki ko ashe don mun shiga kowa da kowa ya shiga sai Allah ya ce in ja a kun fasikun idan fasiki ya zo muku bi na ba'in da wani labari to kaga labari ne ko kuma hukunci ne da ya shafi duk wani wanda ya zo da labari wanda ake shakka ko kokonto game da abin da ya zo da shi ba iya shi walidu ba kowa ya shiga ciki mala yace wa in wa in kana Allahu tabaraka wa ta'ala duk da cewa Allah madaukakin sarki sammahu fasiqan ya ambaci wanda ayat ta sauka akan sa a matsayin fasiki fa hal ya ani hadha ay yadhilla fasiqan tawala umrihi to wannan kuma yana nuna cewa tsawon rayuwarsa zai ta kasance a matsayin fasiki fasiki fasiki har ya mutu kenan an gane idan wannan ayat ta sauka a kansa sai Allah kira shi fasik ya ladina amanu in ja'akum fasiqan in da in ja'akum fasiqun to shikenan zai kasance a matsayin fasiki har abada shin fasiki baya tuba ya zama ta mumini ana yi ko ba yi ana yi sai ba lai fallahu tabaraka wa ta'ala qala ai gashi ma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nur Allah ya ce wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum thamanina jaldatan sai Allah ya ce me wala taqbalu lahum shahadatan abada ce illa allazina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha me ghafurur rahim wannan ayat ta wanke komai ko Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina yarmuna almuhsanati lalle waɗanda suke jifan katagangun mataye in aka ce arramyu anan wajen abin da yake nufi shine jifan mace katangagiya da zina macen da take mutuniyar kirki saliha wani ya jefe ta da zina to wannan shine hukuncin da za a yi masa amma idan jifan da aka yi wa mutum ba da zina ba ne to wannan kuma wani hukunci ne daban ba wannan ba amma dai wannan yana bayani akan macen da aka jefa da me da zina ba kuma iya mace ba kadai har me an namiji yanzu inda wanda zai kalle ka kawai ce ma kai mazinaci ne ka kai shi kara kotun shari'a musulunci me za a yi masa bulala 80 eh sai an tsala masa bulala 80 sannan ya zama sannan ya zama to fasiki ba za a kara karɓar shaidarsa ba an gane duk wannan hukuncin ya hau kansa Allah subhanahu wata'ala ya ce sun malam ya atu bi arba'ati shuhada sannan wanda ya jefa katangangun matan nan bai iya zuwa da shaida guda hudu ba ka'ida kenan sai ya zo da shaida guda hudu kuma kowanne shaida sai ya tabbatar ya ganta ko ya gan shi turmi da tabarya ya ga namiji da mace turmi da tabarya idan mutum uku suka tabbatar mutum ɗaya bai tabbatar ba don mutum uku nan sai an zane su ina ba ta an fahimta kuma wasu daga cikin malamai suka ce ba fa lokaci guda daya ku je ku sa ido ba a'a idan ɗaya gani sai ka je ka ƙara kirawo ɗaya shi ma ya gani ka je ka ƙara kirawo ɗaya ya gani idan na uku ya zo tara an gama shi kenan abu ya dawo kanku kun ga akwai wahala ko duk abin da shari'a take so shine ba wai so ake lalle sai an zana mutum ba ba wai so ake lalle sai an kashe mutum ba a'a shari'a abin da take so mutum ya gane abin da ya ba daidai bane da kansa ya tuba Allah madaukakin sarki ya fi san haka ina fata fahimta shi sa sahabin da ya zo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya rasulullah wallahi wata mace ce ta zo wucewa na ganta kawai sai shaidan ya jani sai ne mata kaza ne ya ce ya rasulullah na tattaba jikinta amma ban kai ga saduwa da ita ba annabi ya mai shiru bai ce komai ba ya ƙara faɗa annabi ya mai shiru bai ce mai komai ba har sai da ya koma gefe ya ɗan kamar ka ce bai ji daɗi ba sun sai Allah sai annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ce ina mai tambaya ya zo Allah ya saukar da aya a kansa Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi karanta masa ayar aqimi salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanat yudhibuna as-sayyi'at yace wannan sallar da kai da abin da kai kaji Allah madaukakin sarki ya gafarta maka ma'ana ka duba ba wai so ake yi ai ta samu ba a'a so ake a daina an fahimta laifi shi kullum so ake a samo hanyoyin da za a hana shi ba hanyoyin da za a yi ta kama mutane ba ba kamar 'yan sandan garin nan ba ne wai su laɓewa suke suna neman mai laifi wallahi kuma musamman da su da 'yan karota wai sai ka ga sai ka ga sai ka ga ga titi maimakon su fito fili duk wanda ya gansu ya ƙi mai ya ƙi laifin amma sai su laɓe kana shawo kana sai ka ji an yi ram da kai ba haka suke ba da Allah wallahi ba daidai bane wallahi ba san aikin su ba kwata kwata ka je turai ka ga yadda suke aiki ka je turai ka ga yadda suke aiki da ka zo ka za ga mota yan sanda a bakin titi tana jiran ka ga ta nan nan nan Nijar ma nan nan nan Nijar kuma an dai in a Najeriya ana so a hana laifi yan uwa akwai hanyoyi da yawa da za a yi hana waɗannan abubuwan da ake wallahi duk daren da ya a Saudi Arabia ba ka saka gudun da yake overspeed ba sai baka isa ba da ka wuce kwamfuta ta dauki ta dauki lambar mutunka da komai kuma yanzu taron ma yadda ake ci kawai sai daga an cire account ɗinka komai naka yana nan yana nan a cikin kwamfuta kawai sai daga an cire a cikin account ɗinka an ci tare ka naira dubu saba'in ko naira dubu tamanin kawai an cire an tura ma da receipt ka je ka karata da Allah haka bai fi ba inda haka aka za a daina laifi za a daina laifi amma yanzu misali ka taho da gudu wanda ya zo ya kama ka ya ce baka da lamba baka da hular kwano mashin ɗinka ya yi kaza da kaza ƙarshe sai ce to shi kenan kawo dubu ɗaya ɗari biyar kawo kaza shi kenan sai su ke ka tafi ba haka ake ba Allah ya sa mu dace Allah ya shirye da mu eh kasar mu dai muna nan muna jira Allah Allah kama lokacin da ta gyaru to abin da ya faru kenan ana muke ha ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة سي الله تي أي مسو بولالا تمانين نفرقو كنان sannan wala taqbalu lahum shahadatan abadan Allah madaukakin sarki yace kuma ba za a ƙara karɓa shaidar su ba har abada sannan na uku wa ulaika humul fasiquna su zamto fasikai to amma sai Allah ya istisna sai yace illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba min ba'adi zalika bayan wannan laifin da suka yi wa aslahu sannan suka gyara aikinsu sai Allah ya ce mai fa inna Allah ghafurur rahim Allah Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai sai malamai suka ce tuban ba wai zai shiga duka ukun bane gaba daya a'a idan mutum ya riga ya kazafi ba sai an masa bulala an gane yanzu barin baku misali idan mutum ya ma kazafi sai ka kai shi wajen alkali sai kaga an zo an kwantar da shi an samu bulala mai kyau za a yi masa bulala sai ka ji tausayin suka ce ka yafe baka isa ba fa wallahi baka isa ba sai an masa ai za ka yafe ne tsakanin kai da shi kafin guje ga alƙali amma in ta je ga ma alƙali ba zancen yafiya a nan wajen sai an zarta to zancen yafiya a wannan babu amma zancen fasikanci fa Allah madaukakin sarki inda ya gyara aikinsa Allah ya tafi masa da shi ina fata an fahimta sannan shaidar safa shi ma in ya gyara za a iya me za a iya kuma a karba to wannan shine abin da malamai suka faɗa to kun ga inda ma za mu kaddara alwalid ya zama fasiki da wannan ayar yanzu kuma daga baya sai ya gyara aikinsa sai ya tuba yanzu wannan kalmar fasikanci ta yi me ta goge dan uwa an fahimta da kyau yawa malai ce walau farabna anna hadhihi al-ayata nazalat fil walid bin uqba inda za mu bar shi mu dauka akan cewa wannan ayar ta sauka akan walid dan uqba alaysat lahu tawbatan sai malai ce to ba shi da tuba alaisat lahu taubatun ba shi da tuba kenan ba zai iya tuba ba amsa shine zai iya yi amma shurbuhul khamr amma magana ta biyu da aka ce ya sha giya mala ce fa hadhihi awwalan ilmuha inda Allah tabaaraka wa ta'ala mala ce abu na farko wannan dai sanin gaskiyar ya sha ko bai sha ba ilimin hakan yana ga Allah madaukakin sarki me yasa malam ya faɗa haka za ku ji dalili ba wai kama shi fa aka yi ba kurukuru yana shan giya babu wanda ya ganshi yana shan giya za ku ji abin da ya faru mutanen mutanen kufa ne suka suka kawo ƙararsa waɗancan mutanen la takziban li sahihi muslim malai ce ba wai muna ƙaryata sahihi muslim bane da ya kawo hadisin ingantacce da yake bayani an masa an masa haddi ba fa huwa qad julida ala al khamri tabbas da gaske ne an masa bulala 80 akan wannan akan shan giya walakin hal sabata anhu annahu shariba al khamra am la sai dai kuma shin da gaske ne ya tabbata ya sha giyan cika fal walid bin uqba shi walid ɗan ukba lamma kana waliyan alal kufa lokacin da yake gwamna a garin kufa kharaja sunani min alal kufa to kun ji yadda abin ya faru wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen kufa suka fito ila usman suka zo garin madina wajen sayyidina usman dan affan Allah kara masa yarda wa qala wa qala lahu suka ce da sayyidina usman ra'ayna al-walid bin uqba sallabin al-fajr huwa sakran suka ce sun kawo ƙara gwamnan su ne sun gan shi yana sallar asbahi yana maye a maye ƙala a duhuma ɗaya daga cikinsu ya ce ra'aituhu sakaran ya ce ni na gan shi yana maye wa ƙala al'akaru ɗaya daga cikinsu kuma ya ce ra'aituhu ya taƙayya uha ni kuma na gan shi yana aman giyar an gane shi ne shida da suka bayar ɗaya ya ce ya gan shi yana maye ɗaya ya ce ya gan shi yana aman giyar da gaske ne ya yi aman giyar da gaske ne an gashi yana mayin wallahu ta'ala alam amma dai abinda nake so ku gane mutanen kufa ne suka kawo ƙararsa waɗancan mutanen na kufa su ne suka kawo ƙararsa an gane yawwa malace fa qala usman sai sai na usman dan afan yace Allah ƙara masa yarda ma taqayyaha illa ba'da an sharibaha ai tunda aka ce an ganshi yana aman giya ai babu yadda za a yi aman giya sai bayan yayi me ya shata to kawai sai sayyidina Usman ya sa aka masa bulala wa kana Ali radiyallahu anhu hadiran sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda yana wajen wa ma'ahu al-Hasan ibn Ali wa Abdullah ibn Ja'far a tare da shi akwai al-Hasan dan sa kenan ibn Ali kuma akwai Ja'far Abdullah dan Ja'far dan gidan yayin sa kenan radiyallahu tabaraka tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in Allah ya kara musu yarda gaba ɗaya fa amara Uthman bi jaldil Walid bin Uqba sai sai na usman ya bada umarni da aiwa walidu dan ukba bulala thumma azalahu alal kufa ko anil kufa daga nan kuma sai ya cire shi daga garin kufa an masa bulala kuma yi me ya sauke shi da gaske ne ba gaske bane shi dai sai na usman ya sauke shi walakin shakkaka ba'du ahli ilmi fi shahadati shahidaini malaka sai dai wasu daga cikin ma'abuta ilimi sun yi shakka game da shaidar waɗannan mutum biyun da suka taso daga kufa su kadai suka zo suka kawo ƙarar gwamnan walid bin uqba la fi sihhatil qissa ba wai kissar bace ake in karanta a kissar ta inganta ta inganta kissar amma su shaidun da suka zo suka kawo shin tabbas abin ya faru sun gani ko kuma dai tsaya ce kawai irin tasu to shine na'am huwa julida kama fi sahihi muslim mala yace tabbas hakika an masa bulala kamar da yake tabbatacce ne a cikin sahih muslim walakin hal kana shahidani sadiqain aula sai dai waɗannan shaidu guda biyu shin gaskiya suka faɗa ko kuma kishiyar haka man arada tawassu'a mala yace duk wanda yake son faɗaɗa bayani yake son yalwatawa falyarji ila kitabil awasim min alqawasim ya koma littafi mai suna al-awasim min alqawasim littafi ne na malam alqadi abubakar ibn arabi al-maliki wanda ya mutu a shekara ta ɗari biyar da arba'in da uku a ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman mazabar malikiya e malami ne alu sunna alqabi abubakar ibn la'arabi ibn al'arabi ana sa masa alif da lam al-maliki dan kace ibn arabi akwai ibn arabi at-ta'i as-sufi wanda yake cewa komai Allah ne to ba shi ake nufi ba a cikin littafin sa yi bayani sosai shi ma gaba da wannan qadiya din bi tahqiqi muhibbid-din al-khatib musamman na alkawasim din fa innahu ana fi shahadati shahidin shi malam alkabi abubakar yayi suka mai girma game da shaida waɗannan shaidu guda biyu da suka kawo ƙarar walid wajen sayyidina Usman Allah ƙara masa yarda yayi suka game da shaidar su wa bayyana annahuma laysa min fiqat yace ba sa cikin amintattun da ya kamata a yarda da su bala yace wa in sabatat to ka bashi ma ka ɗauka farabna annahu sharibal khamr mu ɗauka cewa ya sha giya fa hadhihi laysat bi mat'anin ala Uthman to dan Allah ƴan uwa mai adalci wannan sai zama to abin suka ga sayyidina Usman an gane ƴan uwa yanzu idan Walid da sayyidina Usman ya kyautata masa zato a matsayin mutumin kirki sai ya ɗauko shi sai ya ba shi gwamna sai ya disappointing din shi abin da ba daidai ba yanzu laifin sayyidina Usman ke kenan kuma da ya tabbata cewa ya abin da ba daidai ba sai ya sauke shi wanda bai jarumta ba to me laifin sayyidina Usman a ciki ƴan uwa an fahimci abin da kyau menene laifin sayyidina Usman ba shi da laifi faƙada tabbata indahu annahu sharibal khamra ya tabbata a wajensa cewa ya sha giya da shaidun da da shaidun da suka bayar fajaladahu wa azalahu ya masa bulala kuma ya sauke shi fa hal akhta usman to me laifin usman anan wajen usman yayi kuskure bai yi kuskure ba waqi'ul amri annahu lam yukhti yadda al'amarin yake shi da sayyidina usman bai kuskure ba bal hadhihi manqabatu lahu radiyallahu ta'ala anhu in ma zaka adalci a wannan wani matsayi ne na musamman ko manqaba ce matsayi ne na musamman da ya kamata ka bada ita ga sayyidina Usman Allah kara masa yarda faqad azala wajala da qaribahu saboda yayi jarumtar da ya sauke ya kuma yi wa wanda yake dan uwansa na jini bulala akan laifin da yi bai laifi ba mu duk ba gashi nan mana gani wanda wanda suke nada na kusa da su ba idan mutum ya laifi me suke masa canza mai waje ake ba haka bane to shi kuma sayyidina Usman ya sauke shi daga inda yake sannan kuma ya masa bulala yace kuma je ka bai ƙara bashi komai ba kaga duk wata jaramta ai yayi duk wani yabo kuma da jinjina ya kamata a masa shi in dai magana za a yi ta adalci mala yace walam yuhabihi bai kuma ji tsoronsa ko kwarjininsa ba wa halil walid bin uqba ma'sumun to shi wannan walid dan usma dan dan utba din dan uqba din shin ma'sumi ne baya sabo yana cikin masu sabo ba haka bane abin da yayi misali na wancan kissa da kuma wannan shangiyar da ya ka dauke shi a matsayin mai laifin sa ba haka bane yayi laifi ko yanzu misali idan mutum a matsayin sa na mumini musulmi ya wani laifi guda ɗaya wanda yake daga cikin manyan laifuka shi kenan ya fita daga cikin sauran mummine kenan ya fita bai fita ba bai fita ba ko kai za ka iya zuwa kai laifin da yake babban laifi ne amma kuma ka ji kayi ba daidai ba ka tuba ga Allah madaukakin sarki kuma Allah ya yafe maka ka dawo kuma mai yiwa maka fi da kafin kai laifin baya yiwa yana yiwa wa nahnu qad zakarna fi bidayati hadithina mala yace a farkon littafin nan da muke tattauna mun ambaci cewa أننا لا ندعي العصمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مو باما دعور عصمة كصحابا النبي إرادة أم تسارة تبتا أغريش باما أوكا سوا دن كي صحابيني تباكا ليفي ko akwai wannan a cikin aqida ahlus sunna babu mun dauka cewa dukkanin sahabbai za su yi laifi sai dai abin da muke cewa shine laifin su in ka kwatanta shi da aikin kirkin su laifin dan kadan ne aikin kirkin shine meme mai yawa wanda Allah madaukakin sarki shi kansa ne yake aunawa daidai da rashin daidai wanda yafi yawa ko to shine kawai shi sa ake yaban su Allah ta'ala anhu shay'un min hadha hina shariba ibn mab'un al-khamra to sai malai ka wata wata magana sai ce to idan wannan ka dauka ai ya tabbata a lokacin khalifancin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda lokacin da akwai wani sahabi da ake ce masa Qudama ibn Maz'un da ya sha giya ta tabbata kuma ya sha giyar amma shi kun san abin da ya dogara da shi wata awwala qaulan lahi tabaraka wa ta'ala shi tawili ya wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani sahabi ne nagartacce mutumin kirki amma kawai samu wata aya mata tawili laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu Allah ce wallahu yuhibbul muhsinina alma'ida ita yawa tawili kawai zai shage sa ba ruwansa wato Allah madaukakin sarki yana bayani game da haramcin giya ya wallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول wahzaru sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin sai ce laysa alal ladina amanu wato Allah madaukakin sarki yayi bayani game da haramcin giya sai ce to laisa alal ladina amanu babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari jinahun ba su da laifi fi ma mu cikin abin da suka ci suka sha na giya kafin a haramta ta kun fahimta yan uwa Allah ce ba su da laifi tunda a lokacin ba a haramta ta ba sai Allah madaukakin sarki ce idza mattaqaw wa amanu musamman idan suka yi takawa suka yi imani wa amilus salihati sannan suka yi aiki na gari sun mattaƙau sannan suka ƙara yin taƙawa bayan haramtawar ba su koma sun ci gaba da sha ba an gane aiko wa amanu suka yi imani sun mattaƙau sannan suka ƙara yin taƙawa wa ahsanu kuma suka kyautata Allah ce lallai Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa sayyidina Umar dan Khattabi Allah ƙara masa da sai labari ya zo masa gashi a lokacin shi wannan kudama din yan uwa ku sani shi ma ba gama gari bane a lokacin gwamna ne a garin Bahrain gwamna ne guda a garin Bahrain saboda haka sai ya sha giya da aka wa sayyidina Umar akwai wani mai suna Jarud ibn al-Mu'alla shi yazo ya kawo wa sayyidina Umar labari sayyidina Umar sai aje a kirawo shi da aka kirawo shi a gaban kamitin shura na sayyidina Umar sai tambaye shi yace ma hamalaka me yasa ka aikata wannan abu shine sai karanta wannan ayar yace ai Allah madaukakin sarki ya ce babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari in dai sun ji tsoron Allah sun kiyaye don shan sagiya babu komai kun gane inda ya fahimci ayar wai in ka ji tsoron Allah ka kiyaye ka aiki nagari don ka ɗan kwankwada babu komai sai sa bai duk suka shiru a lokacin aka ce ku ba shi amsa kowa ya shiru sai da aka jiyo kan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda tarjuman al-Qur'ani kenan habrul umma aka ce ba shi amsa sai ce to wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yana bayani ne ga waɗanda da suka sha giya kafin a haramta ta ya ce amma yanzu Allah maɗaukakin sarki ya haramta shan giya da faɗinsa ya ayyuan lazina amanu innamal khamr sai kawo wannan ayar kuma alakar sai da Umar dan kaɗa ba Allah ƙara masa yarda ya sa aka masa bulala shi ma duk da tawili sabai suka ce ai tawili yayi a raba da shi ne shi sai da Umar sai dai sa aka masa bulala sannan kuma ya cire shi da gwamnan Bahrain din ya tura wani ina fata an fahimta kun ga wannan ina gani ai za ku iya masa uzuri ko za ka masa uzuri tunda tawili yayi tawili ai malamai suka ce in mutum yayi tawili wanda ba da jahilci ba sannan ba da san zuciya ba ba za ai ku kalla da kyau inda a ce ba tawili yayi ba abin da ya kafirci ne dan halatta haramun ya halatta giya giya ko mai ce ce haramun to amma abin da ya kwace shi kun ga ai tawili idan mutum ya yi tawili ba da son zuciya ba ba kuma da jahilci ba za a rabu da shi za a masa fada ne kawai za a tafi akan abin da yake ba sai a masa fada a hana shi abin da yake shi kenan sai a kyale shi amma ba za a me ba ba za a kafarta shi to sai bala ya kawo labari irin abin da ya faru ga shi wali da kuma abin da ya faru gawa wannan sahabi mai suna Qudama ibn Maz'un kuma abin mamaki yan uwa wannan sahabi yana ɗaya daga cikin wanda suka lissafi yakin Badar dan daga da shi ma wasu daga cikin sabai suka rinka kafa sayyidina Umar hujja cewa ya kamata a kyale shi innahu badariyun ya halitta yakin badar Allah madaukakin sarki kuma ya gafarta wanda suka je badar yanzu shi fa wannan wanda ya je yakin badar din Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna tun a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan shangiyan da ba abin da zai cutar da shi ko Allah zai bashi giya kuma ya fasa Allah zai bashi aljanna kuma ya fasa za ta yi ba za ta yi ba ba za ta yi ba to amma dai sai na umar ya masa bulala kuma ya sauke shi to shi ne sai malam ya bada misali da wannan fa bayyana lahu umaru as-sawaba sai sai na umar ya bayyana masa abin da yake daidai yace kuskure ne abin da yi sun ma'azalahu radiyallahu anhu sannan kuma ya sauke shi daga kan makaminsa fa haula'i hum wulatu uthman to waɗannan mutum biyar da muka kawo kissar su a takaice su ne jagororin da sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda ya nada su a matsayin ƴan uwansa na jini الوحيد الذي يمكن أن يطعن فيه هو الوليد ابن أقبا متن لا da za a iya samun dama dan yi suka a cikinsa shine wa na ƙarshen na walid dan uku ba ba haka bane amma shi sa na ce ku riƙe mun mutum hudinsa shi na ƙarshen shine wanda in ma akwai sukan da za a yi a kansa ba a kan sayyidina usman ba a kansa sukan zai kare ba a kan sayyidina usman ba walaysa fihi mat'anun ala Uthman ba kuma sukan zai kasance akan sayyidina Usman bane wa in kana hunaka mat'anun kai ko da ma ya kasance akwai wani abin suka din fa huwa alal walid bin uqba nafsihi to zai kasance akan walid dan uba akan kansa ba akan sayyidina Usman ba Allah madaukakin sarki ya samu dace sati mai zuwa zamu tashi al ma'akhadhu thani tuhuma ta biyu da suka wa sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda na ya kori Abu Zarrin daga garin Madina zamu ji me ya faru abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kotun taɓin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah